السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na sinin mai tarin albarka wanda ya zo daidai da goma sha takwas haka ne ko ga wata ramadanu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta 1441 ga shi Allah madaukaki sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin asulin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil ƙur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul azab a jiya darasinmu na baya mun aje karatu daidai kan aya ta 27 don haka yau matashiyarmu ita ce ayata 28 a wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan karatu muna yi don neman yardarsa ya sa ƙur'ani ya zan hujja a gare mu ba a kanmu ba muna roƙon Allah maɗaukaki ya tsarkake harcenmu gabarin yin ilhadi da faɗan abin da ba shi Allah yake nufi ba ko manzansa a cikin littafinsa na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين نعم فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن وإن الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما to kun ga anan Allah madaukaki kiran manzansa sallallahu alaihi wasallama yayi bayan ya kira shi sai ya ba da doka gare shi dokar yace ya faɗe ta ga matansa na aure matansa na sunna Allah madaukaki yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma kulli azwajika ka gaya wa matanka wa hunna tis'un matan manzon Allah da ya rasu ya bar su a duniya tara ya mutu ya bari wa haula ittis'i hunna wayannan taran ga sunan kowace da sunanta akwai saudatu bintu zam'atul amiriya saudatu kenan an ce wahiya sabidatu babba ce tana da jiki tana daga cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo hajjinsa na ban kwana bayan ya gangaro daga arfa an zo muzdalifa ya ce ta yi gaba saboda tana da nauyi ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta fahimci irin kaunar da annabi yake wa matarsa aisha sai ta ɗauki kwananta su kutum da guda ta ce ta bashi ya baiwa aisha ita dai ta mutu a matsayin matarsa ta tashi a matarsa saudatu kenan ta biyu ita ce aisha binti abubakar ne siddi ita ce amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba auren budurwa ba sai ita ba wai irin aure ne naka ake ba sai ka darje kai aure shi manzon Allah yana yin aure ne saboda wata maslaha ta uku fa hafsatu bintu umar bin al-khattabi sai hafsa yar umar dan khattabi kaga wayannan sirkansa ne kuma khalifofinsa ne khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko shine Abubakar ne Siddiq ibn Abi Qufahata manzon Allah ya aure yarsa kuma koyaushe suna tare da shi ya aure yar gidan Umar Faruk shine khalifa na biyu koyaushe yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ummu salma hindu bintu huzaifa matarsa ta hudu kenan sai ummu habiba sunanta ramlatu bintu abi sufyan bin harbi ta shida ita ce zainab bintu jashi al-asdiya zainab bintu jashi ta bakwai fa juwairiya bintul harisi al-khuzaiya ta takwas safiya bintu huyayyin ibn akhdab sai safiya yar huyayyin ta tara maimunatu bintul harisi al-hilaliya radiyallahu anhum wa arbahum ajma'in duka Allah ya da su ya kuma yadda da su wa qabla haula ittisi gabanin wayannan mata na annabi guda tara kad tazawwaja ummul mu'minina khadija bintu khuwailid ka gani ko ya aure khadijatul kubra uwar mu'mine wa hiya awwalu imra'atin aslamat ita ce farkon mata a duniya da ta musulunta wa jami'i auladihi sallallahu alaihi wa sallama minha ƴaƴan annabi nata ne khadija tana da daraja shi yasa aka ce na na aisha duk matan annabi ba wadda take kishi da ita irinta ko ba su zauna lokaci guda ba tana cewa manzon Allah wai kai kaman ba mata sai khadija sai annabi ya ce mata ai ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza kaga annabi ba mijin hajiya ba ne amarya tana magana ana mata raddi ana gaya mata gaskiya ko ma'ada ibrahim in banda ɗansa mai suna ibrahim al-mu'azzam fa min amatihi mariyatul kibdiya shi kuma ibrahim dan baiwa ce ku yangar manzon Allah mariyatul kibdiya ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها حتى ماتت النبي bai auri wata ba a lokacin da yake aure da ita sai da ta rasu ta mutu an kamsin wa sittina sana tana da shekara 65 wa dufinat bil hajjun bi makka an binne ta a makabartar hajjun a birnin makka haka ne ko? to sai Allah madaukaki ya ce ka gaya wa matanka in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha har in kun kasance kuna nufin rayuwar duniya ne da kawarta mana da jin daɗi na duniya ala nahwi al'adatil jahiliya zaman da kuke so ku yi ba na sunna ba na al'adar jahiliya za ku yi to ga ainihin umarni daga Allah shine in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna Allah yace ka ga musu kulo in ji yadda ku dadi mut'atat dalaki jin dadi na ainihin saki wa usarrihukunna sarahan jamila in sake ku saki mai kyau ai udalliku kunna min ghairi dira in sake ku ba tare da na cutar da ku ba وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة إن كنا نفن الله ني da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuna neman gidan lahira ku samu aljanna fa inna Allah a'adda lil musinati min kunna ajran azima to ku sani fa lalle Allah ya yi tanadin girma wato lada mai girma ga masu kyautatawa daga cikin ku wato ai aljanna ita ce wato ajaran azima fakhtarna Allah wa rasulahu dukansu sai suka zabi Allah da manzansa ai ahkamahu alal adati suka zabi za su bar gargajiya za su bar bukukuwan garin su za su bar al'adun su za su bi hukunce hukunce na Allah shine ahkamahu alal adati jahiliya wal akhirati alad dunya sun zabi lahira akan duniya ثم بين لهن معنى اختيار الله ورسوله والدار الآخرة sannan sai Allah ya bayyana musu ma'anan zaɓin Allah da zaɓar manzon Allah da rana ta ƙarshe fi ma ya a ci cikin abin da yake tafe faƙala ya ce mi ya nisa annabi ilastun ya nisa
بفاحشة
من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا نعم الله ملكك يا نساء النبي ya ku matan annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyina daga cikin ku wanda yazo ko wacce tazo da alfasha bayyananniya bi kasril ya'i wa qura bi fataya ay wa hiya bayyinatun ay aw bayyanat duk wanda tazo da alfasha bayyananna yudha'af laha al'azabu bi'faini za a ninka mata azaba ninki biyu an gane ko ai bi'fai azabi ghairihinna ninkin azabar da za a yi wa wasu mata ga magari ba matan annabi ba ai mislaihi wa kana zalika ala allahi yasira wannan ya zan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala na'am wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi duk daga cikin kuwar da ta yi ainihin da'a ga Allah ta yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ta'mal salihan ta aikata aiki kuma aiki nagari nutiha ajrha marrataini Allah ya ce za mu ba ta ladanta nan ma karo biyu ai mislai thawabi ghairihinna minan nisa za a ninka mata ladan mata biyu in ba irin matan annabi ba wa fi qiratin bi tahtaniya fi ta'mal ya'mal kenan wa nutiha wa a'tadna laha rizqan karima Allah ya ce za mu tanada mata wato arziki mai ainihin daraja fil jannati cikin aljanna ziyadatan ala ghairiha minan nisa shi ma ya zama ƙari akan waninta daga mata isa ke cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan annabi ku fa ba iri ɗaya kuke ba da kowace irin mace amma da sharadi in taqaitunna idan kun ji tsoron Allah fa inna kunna azamu min ghairi kunna dan kun fi wasun ku girma don haka fala takhba'na bil qawli lirrijali kar ku sassauta muryar ku ga wasu mazaje shine malaiti fa alal mar'ati idza takallamat bi hadarati rijali ya zama wajibi akan mace in tana magana a gurin da mutane mazaje suke ba muharramanta ba an ta takallama bi sautin ɗabi'i ta yi magana da murya ta ɗabi'a laisa fihi takalluf kar ta yi irin kwarkwasa ta mata wala tafzi'in wala tulinu bil qawli kar ta yi magana mai taushi wani ya ji daɗi fa yadda ma allazi fi qalbihi marad ballantana wanda yake da jinya ta munafurci a zuciyarsa ya yi kwaɗayi shi ne nifakun au fujurin ko fajirci faya suku lil fujur wannan taushin muryar ta ja shi zuwa ga fajirci wa kulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana magana ta alheri mai kyau ai hasanan ba'idan anir raiba wanda ta yi nisa da kokonto wa ma'ana ma'rufa ai yujibuhu ad-din wal islam abinda addinin musulunci wajaba inda al-hajati ilayhi yayin da ake da bukatarsa min ghairi khubu'in fihi ba kaskan da kai a ciki fa innal mar'ata yudlabu minha al-ghilza fi maqali mace in za ta yi magana ana so ta kaurara wa takshini sauti ta yi murya mai kaushi idza khatabat al-ajaniba in tana magana da wani daban liyakada dam'a fiha dan ya ɗebe tsammani a kanta na'am
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى نعم وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا Allah maɗaukaki ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna ku zauna a ɗakunanku ko ku zauna a gidajenku min alƙarari wa asluhu a ƙirna bi kasiril ra'i wa fatiha na'am wala tabarrajna ai bi tarki ihdatta aini ta tabarrajna ne asali tabarrujal jahiliyatul ula fita irin na jahiliyan farko ai ma qabla al-islami irin fitar da ake gabanin musulunci min izharin nisa'i mahasinihinna lirrijal yadda mata za su dinga bayyana guraren kyau na jikinsu da adansu a mazaje kun ga yanzu an dawo shi ko
mata za su shaƙe jikinsu su ɗamare ko'ina su fita su yi abin da suka ga dama a gaban iyayensu a gaban kowa ƙala ibnu adiyya ibnu adiyya ya ce wallazi ya zaharu annahu a share lil jahiliyyati allati adraknaha abin da yake bayyana ya ce yana ainihin nuni ne ga jahiliya wacce muka riske ta fa'umirna bin nukulati an siratihin na fiha sai aka umarce su da su ɗauke tarihinsu gabarin irin waccan jahiliya ta farko wahiyar ma kana ƙablar shari'i min siratil kuffar abin da ya kasance gabanin shari'a na tarihi na kafirce na kafirai lannahum kanu la ghirata indahum kafirai ba su da kishin iyalansu mata fa kana amrun nisa'i duna hujbatu al'amarin mata sai zan ba abun a sa musu shamaki bane waj'alha aula bi nisbati ila ma kunna alaihi aska sanya ta ga abin da ya fi dacewa da abin da za a danganta ta gare shi wale samana an na sammata jahiliyatul ukura ba ana nufin wai akwai wata jahiliya ta daban ba ne waƙad waƙa lafabil jahiliyati ala tilkal mudda haƙiƙa lafazi na jahiliya ya auku a wancan loto allati qabla al-islami gabanin musulunci mala yace qultu nace haza ahsanu indi shine abin da yafi kyau a wajena wa aufaƙu limaubi sura kuma shi fi dacewa da abin da surar ke karantarwa allazi huwa izalatul adatil jahiliya wanda shine gusar da al'adu na jahiliya ai al'ula wa amma jahiliyatul ukhra amma jahiliya wata ta yanzu fa hiya ma yaf'aluhu fasaqatun nisa shine abin da fasikan mata suke aikatawa na uku ne ja'a ba'du sifatihinna sashin sifofinsu ya zo fi ma aka rajahu muslim fi sahihi cikin abin da imam muslim ya fitar cikin sahihinsa an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sinfani min ahalin nari lam arahuma dangin mata ko dangin mutane guda biyu yan wuta ne in ji annabi amma ni ban gansu ba mai rai dai zai gansu kawun ma'ahun siyadun ka zani bilbakar ya zaribunan nasu na farko annabi ce wasu mutane ne suna rike da bulalu kamar jela ta abin nan saniya suna ta dukan mutane wasu malamai suka ce miyagun shugabanni ake nufi wani sa'un kasiyatun ariyatun na biyu kenan wadda annabi ya ce ‘yan wuta ne mata suna da tufa a jikinsu amma tsirara suke irin ɗinkin da ake wa mata yau mumilatun ma'ilatun masu karkatarwa kuma karkatattu su sun karkace suna karkatar da wani ru'usu hunna ka asnimatul bukti kawunansu kamar tozon ainihin muturu bijimin da bai da kahon nan bakoloji alma'ilatu la yadkhulna aljannata karkatattun matan nan ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kai kanshin ta ma ba za su ji ba wa in rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi yace duk da cewa kanshin aljanna ya rage tafiyar shekara kaza da kaza ake jiyo shi to su dai ba sa jin wannan ƙanshi ɗin fil islami wa kan bayyana hukumuhuma fi qawli ta'ala ya bayyana hukuncin su a fadin Allah da yace wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada mace ta kuskura ta bayyana adanta sai abin da ya bayyana dubi lamba ta ɗaya a suratul nuri ne ko yani kaffaini wal wajhi tafin hannunta da iya fuskarta nan ne in an gaba matsala bin nisbati lil ajanibi in mutum ajanabiyinta ne ofis salati ko a sallah wa kad taqaddama fi suratin nur wannan ya gabata a suratin nur thumma amarahunna bi qamati dini sannan sai Allah ya umarce su da tsaye da addini fakala wa qimna salata ya kuma ta annabi ku tsaye da sallah wa atina zakata kaji zakka har gidan annabi ku bayar da zakka wa dina Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da manzansa da'a fi ma ya'muru bihi wa yanha anhu cikin abin da yake umarni da shi ko yayi hani a kansa innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa kawai Allah yana so ya tafiyar muku da kazanta ne ai ismul adatil jahiliya zunubi na al'adun jahiliya fa yaqtadi bikumun nasu sai mutane su zan suna koyi da ku wa tartafiu darajatukum sai darajar ku ta daukaka ahlal bait ya ku mutanen babban gida ai baiti sharif bait rasulullah gidan annabi kenan wa zaujatu khairi khalqi kuma ku ne matan fiyayyen halitta wa murshidihim mai shiryar da ainihin al'umma din na'am sabata fil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihi an ummina aisha qalat an ji daga nana aisha tace kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallama gadatan annabi ya fita a wata safiya وعليه مرء مرحل من شعر أسود yana da wani mayafi wanda aka ainihin tsefe shi da gashi wanda yake baki yana da geza ta bakin gashi faja al-hasan ibn ali fa adkhalahu hasan dan gidan sayyidina ali jikansa kenan da yazo sai annabi ya shigar da shi thumma ja al-husayn sai husayn yazo فأدخله معه يشكو دشيشي ما ثم جاءت فاطمة فأدخلها سي فاطمة رؤسا ثم جاء علي فأدخله علي يذوشي ما يشكو دشي ثم قال إنما يريد الله ليذهب ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يكرن شونا آية ويدهركم تدهيرا Allah ya yi haka ne don ya tsarkake ku tsarkakewa. haka ne ko wa yudahhirakum min kulli ma yunajjisu muru'ata al-insaniyya ya tsarkake ku daga duk abin da yake sanya kazanta a muru'a wato mutunci na dan adam ta dahiran tsarkakewa wa fil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihi qawluhu amma ba'du ala ayyuha an-nas annabi ya ku mutane ana basharu ni mutun ne yushiku an yi atiya rasulu rabbi fa'uji ba ya kusata jakadan ubangiji na ya zo in amsa kiransa mala'ikan mutuwa ke wa na tarikun fikun sakalaini ni mai barin abubuwa guda biyu ne masu nauyi a cikinku awwalahuma kitaballah na farko shine littafin Allah fihi hudan wa nur a cikin ƙura'ani akwai shirya da haske fa khudhu bi kitabillahi wa tamassaku bihi ku yi riko da littafin Allah ku yi kankamo da shi fa hasa ala kitabillahi wa raggaba fihi manzon Allah ya kwadaitar akan littafin Allah ya dai kwadaitar sun makale ce wa ahla baiti ina muku gargadi da iyalan gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah akan sha'anin iyalan gidana thumma udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah akan iyalan gidana thumma udhakkirukumullah fi ahli baiti fa qala lahu husayn sai husayn yace wa man ahla baitika ya ya zaid alaysa nisa'uhu min ahli baiti ya ce matan gidan annabi ba sa cikin iyalansa ƙala nisa'uhu min ahali baiti matan annabi ahalil baiti ne kaga anan za ka zub da 'yan shi'a ko su sun waƙar da matan annabi na'am walakin ahalabaiti man harama sadakatu kace na karanta shi walakin kace ko walakin na alabaiti man hurrima sadakatu ba'dahu iyalan gidan annabi su ne wadda aka haramta masu cin sadaka bayan annabi kala wa man hum yace zuwa ya kala hum alu ali iyalan gidan sayyidina ali wa ala aqil da iyalan aqilu wa ala ja'far da iyalan ja'far wa ala abbas kala kullu haula'i haruma sadaqatu kala na yace duk wani an haramta mun sadaka yace kwarai kuwa to wayannan sune alayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal ahkam fa antunna ahaqqu bitamassuki biha wato ku kuka fi cancanta da riko da hukunce hukuncen Allah kabla sa'irin nasu gabanin sauran mutane bi hukumi sabiqiyati allati faza'tunna biha da hukunci na ainihin riganye wanda aka kora ku ko zuwa gare ta inna allaha kana latifan khabira Allah ya zama mai tausasawa ga mutanensa sannan masani bi jami'i khalqihi ga dukkan halitta ta sa thumma bayyana ta'ala anna hadhihi al-ahkama sannan sai Allah madaukaki ya bayani wa'annan hukunce hukunce allati nuddiba ahlul baiti nabi sallallahu alaihi wa sallama ilaiha wanda aka ladabtar da iyalan gidan annabi gare ta laysat qasiratan fi haqqi hinna faqat bai takaita a haƙƙin iyalan gidan annabi ba bal hukmuha amun ala jami'in nas hukuncin ya hade dukkan mutane az-zukuru wal inas maza da mata fi kulli makanin wa zaman a kowane guri da kowane zamani fa qala sai ya ce إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات نعم والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
ya ya aka yi والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allahu akbar Allah madaukaki yace innal muslimina wal muslimati lalle musulmai maza da kuma musulmai mata warada fil hadisi sahihi akhrajahu at-tirmidhi fi sunanihi ya gangaro cikin ingantaccen hadisi wanda imamu tirmidhi abu isa ya fidda shi cikin sunan nasa عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم أم عمارة متمير مدينة تاجي وجن النبي فقالت تتي ما أرى كل شيء إلا للرجال تتي بانا غنم كومينا الديني أنا مغانا كوي سي أكم مذاجي وما أرى النساء يذكرن بشيء بانغماتا أنا أنبتنسو دوانا أبو فنزلت هذه الآية sai wannan ayar da mala ya karanta yanzu ta sauko Allah ya ce innal muslimina wal muslimat lalle musulmai maza da musulmai mata fal muslimu huwa man inqada zahirahu li amrillah shi musulmi shine wanda a zahirinsa ya jawu yake bin dokar Allah madaukaki wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da kuma muminai mata wal mu'minu man inqada balinahu li amri Allah kaji bambanci ko shi ko mumini zuciyarsa ne ta jawo zuwa ga Allah musulmi kuma gangar jikin ne an gane ko wa saddaka bi kulli ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wa sallama ya gaskata duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wal qanitina wal qanitat da masu da'a maza masu da'a ga Allah da ko masu da'a mata ai mudiina alqunutu at-tawabu wal adabu ma Allah shine ma'anan alqunut was-sadiqina was-sadiqati da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata as-sidqu fi dini gaskiya cikin addini wa huwa adamul guluwi fihi shine karka shi shigi karka irin ta yan dariku ka zo kana karatu kana bada labarin gaibu kamar abin da yake gabanka ka sa tafsirin ƙura'ani a gabanka to kuma wane kisa shirme za ka kawo mutane ai ba zai yi ba ƙura'ani ya ce maka wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litasabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah ce daga cikin miyagun malamai akwai wanda yake karkatar da harcensa yayin da yake fassara littafin alkur'ani ga ƙur'ani a gabansa kai baka san ƙur'ani ba sai ya ɗauko maka labaran da da na yanzu yana gaya maka jakar magori ya bar a ƙalar lahu ƙalar rasulullahi kai kuma sai ka ɗauka daga littafin Allah shi ne yalwuna alsinatahun bil kitabi dama suna yi da gangan da litasabuhu min alkitabi dan ku zaton abin da suke faɗa yana cikin littafin Allah Allah ya ce wa ma huwa min alkitab alhali baya cikin littafi wa yaquluna huwa min indillahi su ce daga Allah ne sun sani fa wa ma huwa min indillahi ko ba daga Allah yake ba suna da kiran ƙarya ce su danganta ta ga Allah Allah ka kiyashe mu wannan aiki to kaga sai Allah madaukaki ya bayyana mana irin wannan miyagun ɗabi'u nasu cikin wannan hadisi da ma wannan aya mai daraja ta alkur'ani yin gulai wattiba'il ma'amurati ko haka ne haka ne da bin abubuwan da aka yi umarni shine gaskiya wanta ya yi anil munhayati bi ƙadarin ɗaka da hannuwa ga abubuwan da aka yi hani gwargwadon iyaka gwargwadon iyawarka tambihun almamuratu hiyallati tuta ababen umarni su ne ake zuwa da su min ha bi ƙadarin ɗakati gwargwadon iyawarka wa ammal munhayati fatatturaku kulliyan amma duk abin da Allah ya hani dole sai ka bari duka كما أخرجه البخاري ومسلم من قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه النبي يتي أبن نهنيكو أكنسا قل يسنتيش وما أمرتكم به فاتوا منه ما استدعتوا abin da na umarce ku ko na hore ku da shi ku zo da shi gwargwadon iyawanku fa inna ma ahlaka allazina min qablikum kasratu su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abin da ya halakar da al'ummatan da suka wuce gabaninku shine yawan tambayarsu da saba wa annabawansu in sun yi fatawa an gaya musu kuma ba za su yi aiki ba Allah ka shiryar da mu na'am sai ce mi wasabirina wasabirati da masu haƙuri maza da ko masu haƙuri mata haƙuri akan me asabaru ala da'ati in baka yi hakuri ba ba za ka iya bin Allah ba yanzu wanda bai da hakuri a wannan zamanin zai iya yin azumi sai mai hakuri wasabirina kenan wal khashiina wal khashiati da masu kaskan da kai maza da masu kaskan da kai mata allazina yuhafazuna ala ala sagiri wal kabiri min amrillah masu kiyaye umarnin Allah ƙarami da babba wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da masu sadaka maza da masu sadaka mata bi amwalihim da dukiyoyinsu yukhrijuna huquqallahi minha alwajiba suna fidda haƙoƙin Allah na wajibi zakka kenan wal manduba da ainihin wadda ba wajibi ba mustahabbiya bi qadaril hali gwargwadon hali wasa'imina wasa'imati da masu azumi maza da masu azumi mata asamu dakhilun fil islami wato azumi ya shiga cikin musulunci gairihi minas sifati daga cikin ainihin sifofin musulunci almazkura walakin zakara hali ahammiyatiha ya ambaci as-sawmu anan saboda muhimmancinsa wa kafa'il khiyanati fiha saboda ha'inci yana buya a azumi anil makhluqati gabarin ababen halitta wa kazalika qawluhu wal hafizina furujahum wal hafizati da masu kiyaye farjin su maza da masu kiyaye farjin su mata anil harami gabarin haram ba sa zina ba sa liwadi zakarahu zakarahu li su'ubati zalika ala nafsi ya ambaci wannan saboda hakan yana tsananin wahala akan mutum wa shahawatu min hududiha shi rai sha'awa yana daga cikin rabanta wazakirin Allah kathiran wazakirati da masu ambaton Allah ambato mai yawa maza da masu ambaton Allah mata fi jami'i mu'amalatihim ad-dunyawiyya a duk mu'amalar su ta duniya suna neman hukuncin Allah wal ukhrawiyya da ta lahira fala ya'maluna amalan illa bada illa ba da ma'alimu hukumar lahifi ba sa kowane aiki sai sun san hukuncin Allah a ciki ƙala mu'adu bin jabali mu'adu nan jabali ce ma amila adamiyun amalan an jalahu min azabin lahi min zikirillah ɗan adam bil adamu bai taɓa wani aiki ba wanda yake tserar da shi daga azabar Allah kaman ambaton Allah duk abin da zai ya tuna da Allah a kansa wakala umar sanna umar ya ce afdalu min zikirillahi bil lisani zikirullahi inda amrihi wa nahyihi abin da yafi ambaton Allah da harshe in mutum zai bi umarnin Allah ko hani ya tuna da Allah in Allah ya yi umarni ya tuna girman Allah ya yi in Allah ya hani ya tuna girman Allah sai ya hannu وذكر الله ثلاثة أنواع أنبتن الله نوعي أكني ذكر بالقلب أنبتن الله دذوتي ومرجعه التعظيم والإجلال makomar wannan shine girmamawa da ɗaukaka ubangiji wa zikirun bil jawari akwai ambaton Allah da gabai wa marjihu imtithalun lil amri wan nahyi shi kuma wannan bin umarni da hani ne والذكر باللسان da aimbaton Allah da harci fal'aula awwalu a'la wa anhu yanshaw al-akhrani na farkon shi yafi daga jikinsa ne biyun suke tasowa wa thani yalihi nabi yana biye da shi li'annahu qiyamu bi haqqil ma'bud domin tsayawa mutun yayi da haƙƙin abun bautansa wal qiyamu bi haqqil ubudiyyati huwal makasudu tsayawa da hakkin bauta shine manufa mai kyau wa thalithu muqaddimatun lahuma naukun muqaddima binta ne wa natijatun anhuma qalahu shaykhu zaruqi sharihu risala zaruqi ya faɗi wannan mai sharhar risala to duka wayannan tun daga innal muslimina wal muslimati har zuwa والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة ألا يا مستاند وتغافر وأجرا عظيما دلادا ميجرما على الطاعات بسداعة دسكي لما بين تعالى أحكام تدهير الأمة الإسلامية يا عند الله ملوككي بينه كنت وكنت na tsarkake al'umman musulunci min rijisul jahiliyati daga kazanta ta jahiliya wa annal hukuma yabtadi'u bi baitin nabi sallallahu alaihi wa sallama cewa kuma hukunci yana farawa ne daga gidan annabi liyashula iktida'an nasu bizalika dan wannan ya zama mai sauki mutane su koyi da shi ذكر أن حكم الله وقضاءه أزم لا تجوز مخالفته sai ambaci hukuncin Allah da dokarsa dole ne bai halatta a saba mar ba faƙala ya ce
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان وكان أمر الله مفعولا Allah madaukaki ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'mina bai dace ba ga mumini namiji ko mu'mina ta mace idza qaballahu wa rasuluhu amran in Allah da manzansa suka yanke hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim yazan suna da zabi daga cikin lamarinsu khilafa amrillahi wa rasulihi ya zama saɓanin umarnin Allah da manzansa li'annahu ikhlalun bi huquqil ubudiyyati domin yin haka wofantar da haƙƙi ne na ibada wa fil hadisi yazo hadisi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi yazo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ce ɗayan ku baya cika mai imani sai san zuciyarsa ya yi daidai da abin da na zo da shi wa man yasillaha wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqad balla dalalan mubina haqiqa ya bata bata bayananniya li'annahu taraka dariqal huda dan ya bar tafarkin shari'a wa raja ila ikhtilafil jahiliya ya koma wajen sabani na jahiliya كما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم موضع التجربة kamar yadda gidan manzon Allah ya kasance guri ne da yake na jarrabawa wa zatuhu sharifati min babi aula to zatin annabi nan yafi dacewa ya zama gurin jarrabawa fa huwa awwalul muslimina shine farkon musulmai taqaddama fi awwali hadhihi surati ya gabata a farkon wannan sura annallaha ta'ala mana'a tabanni bi qawlihi Allah ya hana mai da dan wani naka da fadin sa dace wa ma ja'ala adiyakum abna'akum fa huwa amrun maqbulun fi kulli mujtama'in wannan al'amari ne ko umarni ne wanda yake ya karbu a kowane gurin zamantakewa fala yakfi fi man'ihil kalamu magana ba za ta isar ba wajen hani a kai illa idan damma ilaihi fi'lin sai an hada da aiki faddarsul ilmi ashaddu tasiran min ash-shafahi darasin da ka koye shi a aikace practical shi yafi tasiri akan wanda aka gaya ma da baki kawai ittafaqa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama tabanna zaid bin harithata an dace da wani lokaci da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya riƙi ainihin zaidu ɗan harisa a matsayin ɗa fil jahiliyyati a zamanin jahiliya wa khadaba lahu bintu ammatihi har ya nema mar aure da yar baffansa zainab bintu jahashi bintu umayyata bintu abdul mudallabi fa karihatu hiya ita sai ta ki zaidu din wa akuha abdullahi ibn jahashi dan uwanta abdullahi dan jahashi ma yaki walakin nahuma rabiya sai dai sun yadda bizawaji bi hukumin islami saboda hukuncin musulunci wa irba'an linnabi sallallahu alaihi wa sallama sun yadda dan su dadadawa annabi kama qadatil ayatul mutaqaddima kamar yadda ayar da ta gabata ta hukunta wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim saboda kar su saba wannan ayar sai suka yadda haka ne ko falamma abdalallahu tabanni yayin da Allah ya bata wannan wato rukon dan wani din mai da dan wani naka akbara annabi sallallahu alaihi wa sallama bi anna zaidan sayudalliqu zainab ko ukbira annabi sai aka baiwa annabi labari cewa zaidu da sanni zai sau zainab fa idza dallaqaha zaidun fa innahu yatazawwajaha linnabi in zaidu ya sake ta Allah zai aura masa ita liyubayyana bidhalika shari'atahu almuhkama dan dai Allah ya bayyana shari'arsa wacce take mai kyau kama haka ta'ala zalika bi qawlihi kamar yadda Allah madaukaki ya bada hikayar wannan da yace wa iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi katina lokacin da kake gaya wa wanda Allah ya mar ni'ima bil islami ta musulunci shine zaidu wa an'amta alayhi kai ma kamar ni'ima bil ita bil itaqi kai in tashi da bawa ne wa huwa zaidu bin harisa kana min sabayil jahiliyati ribataccen yaƙi ne na jahiliya ishtarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qabla al-bi'sa gabanin Allah ya aiko annabi a matsayin manzo annabi ya saye shi fa'atakahu wa tabannahu ko sai yan tashi kuma ya rike shi a matsayin da to annabi yana ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah tun a lokacin ba sa zama dadi da matar in ya kawo karar ta gun manzon Allah sai annabi ce ka rike matarka ka ji tsoron Allah fi amri dalaqiha ka ji tsoron Allah wajen sakinta wa tukfi fi nafsika ma Allah mubdi Allah ya ce annabi kana koye abin da Allah zai bayyana a zuciyarka ai muzhiruhu wa huwa amruka bi tazwijiha shine Allah zai umarce ka da ka aure ta idza dallaqaha zaidun in zaid ya sake ta liyubdila bihi al'adatul jahiliya dan ya bata al'ada ta jahiliya wa takshan nasa Allah ya ce annabi kana jin tsoron mutane an ya kulu tazawwaja zawjata ibnihi za a ce ka aure matar danka wallahu ahqqu an takshahu ai Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoronsa fi kulli shay'in a kowane abu wata zawajaha inna ma huwa min wazifati tablighi linnas wata zawujuha wai aurenta yana daga cikin aiki na isar da wato sakon Allah ga mutane ma amaraka Allah bi iblagihi abinda Allah ya umarce ka da ka isar da shi fadallaka hazaidu sai zaidu ya sake ta وانقضت عدتها عدة تكاري فزوجه الله إياها سي الله يأورى مرئتا كما هكا في قوله تعالى كما ذاك هكيتو فلما قضى زيد منها ودرا yayin da zaidu ya kare bukatarsa da ita ai wan qadat iddatuha iddata ta kare zawwajnaka Allah ya ce mun aurar maka da ita فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير تجديد عقد sai annabi ya shiga mana ya aure ta ba tare da an sabunta auren ba wala taqriri sadaqin ba fadi sadaki ba wala shay'a ba komai mimma yakunu shar'an fi huquqina wanda ya zan shar'i a haƙƙinmu wa mashru'an lana shar'antacce a gunmu wa hadha min khususiyatihi sallallahu alaihi wa sallam wannan abu ne daga cikin khususiya ta manzon Allah wa kana tazawwujuhu sallallahu bi zainab sanata kamsi min al-hijra ya aure ta ne bayan shekara biyar da hijira wakila sanata talatin wasu suka ce a hijira tana shekara uku wahiyar awwalin ma awwalin mamma ta ba'dahu ita ce farkon wanda ta mutu bayan manzon Allah min zaujati hid sharifat a cikin matansa masu daraja matar ba'dahu bi ashara sinina ta rasu bayansa da shekara goma an talatin wa kamsina sana tana da shekara hamsin da uku fatazawujuha wa hiya bintu talatin wa arba'ina sana ya aure ta tana yar shekara arba'in da uku wa lahu sittinu wa tis'un wa kamsuna sana yana da shekara hamsin da tara ko da shida aulama alaiha bishatin da ya aure ta yayi walima da akuya wa an amal musulmi na khubzan ya yi alkhubuz ya ciyar da musulmai wa lahaman da lama hatta taraku har sai da aka ci aka bari rahu shekani an anas radiyallahu anhu amarka Allah bi hadha zawaj Allah ya hore ka da wannan aure likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim saboda kar wai mu'mine don suna da laifi in sun auri ƴaƴan wato matan ‘ya'yansu da suka riƙa tabanni ma'ana mai da ɗan wani naka idza qadaw hunna wa dara in sun biya bukatunsu da su li zawali hukumul jahiliyyati fi tabanni wa baqa'i hukumul lahi hukuncin Allah ko ya wanzu wa kunta takrahu zalika kai baka san haka wa kana amrul lahi maf'ula umarnin Allah kuwa ya zan an hukunta shi ya zan saman mai ai maujudan fil khariji la mahalata dole sai an aiwatar da shi to akan wannan za mu takaita in Allah madaukaki ya kai mu gobe inda hali za a zauna za mu dora kan aya ta 38 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين